الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والديام اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na laraba daren alhamis sha hudu da wata na ramadan hijirar shugaban halitta ɗan gatan allah annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da biyar da wata na wata na avril 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na darul hadith a wannan unguwa ta tsamawa a wannan gari mai tarin albarka na tawa jamhuriyar Nijar yau za mu tashi darasi na sha hudu in Allah ya yarda a wannan tsura mai tarin albarka ta ghafir a jiya mun fassara aya ta 68 a cikin wannan surar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yau za mu fassara aya ta 69 zawa ta 77 idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya samu wanye da wannan duniyar lafiya ya iya muna abin da ba ma iya wa kawunanmu ya kuma ba ma ikon karanta alkur'ani daidai da fassara alkur'ani daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a abun hararo ma'anoni na alkur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwarmu aran masu Allah ya ce
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayatin lahi fa anna yusrafun anna yusrafun sai ce alladina kazzabu bil kitabi وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الله سبحانه وتعالى يكي وشغبان حلتا النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألم ترى شم بكغني با da manzon Allah ake bayani malu suka ce wannan alifun waton ta ta'ajjubi ce baka yi mamaki ba kuma tara mun sha karanta muka ce alam tara so da yawa tana rawa ne da ma'anar ba gani ba na na idanu ana nufin gani na basira Allah ce ilal ladina yujadiluna fi ayatillah zuwa ga waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah subhanahu wata'ala masu ƙaryata abinda Allah ya saukar wa annabawa sannan kuma suna jayayya game da abin da ya shafi ƙarya suna kau da hankalin mutane game da abin da yake gaskiya da kuma shirya zuwa ga abin da yake batane a duniya wannan ayar al'imamu ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa nazalat fil mushrikina wannan ayar ta sabuka tana bayanin mushrikai ne Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin siffa da kuma ɗabi'u na mushrikai domin mushrikai a garin maka sun wahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah shin baka gani ba mutanen da suke jayayya da ayoyin Allah abinda Allah ya sabkar na gaskiya suna musu da wannan abun kuma suna kokarin su kange mutane game da bin abin da shi Allah ya sabkar zuwa ga abin da yake banna ne a rayuwa sai Allah ya ce annabi sufafun tayaya suke da jara'a da ƙarfin zuciya ta kauda mutane game da bin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce alladina kazzabu bil kitabi sune waɗanda suka ƙaryata littafin Allah subhanahu wata'ala idan ka ce kazzabu ai na sha fada cewa malaman sarf suna fada cewa ziyadatu harfin tadullu ala ziyadati ma'ana ƙarin harafi a cikin fi'ili yana ƙara ma'anar ta ƙara girma a wajen fassara da bayani da Allah ya ce allazina kazzabu bil kitabi wa'inda ba sa da aikin komi sai ƙaryata littafin Allah ƙaryata littafin Allah ta hanya guda uku ko ya kasance kwata-kwata ba su yi imani da shi ba mutum ya ƙaryata littafin Allah kenan ko ko mutum ya kiyarda da wani hukunci da ke cikin shi littafin Allah to kamar ya ƙaryata abin da ke littafin Allah ne baki daya ko mutum ya dinga jayayya da shi littafin Allah Allah ya kare mu to Allah ce allazina kazzabu bil kitab sune wa'inda suke karyatawa game da littafin Allah subhanahu wataala alkitabu nan ana nufin alqur'ani duk da akwai alkutubus samawiyya akwai littafan da Allah subhanahu wataala ya saukarwa wa annabawa aka saukarwa manzanni da su domin manzanni su ake baiwa littafai sabanin annabawa manzanni ake baiwa ake baiwa littafai Allah ya yi mana bayanin wasu daga cikin littafan da ya saukar wasu manzanni wasu kuma sai Allah ya koye wa kansa sanin wa'annan to abinda ake da bukata a matsayin mu na musulmi shine gaba ɗaya mu yi imani da wa'annan littafan daga wajen Allah subhanahu wataala ne kuma kan mu fifita akan wani littafi da wani amma dai a yanzu to abinda ake da bukata shine kowa ya ki qur'ani a matsayin dusturin rayuwarsa a matsayin gidkin da yake jagorantar ka zuwa ga watan addinin Allah subhanahu wataala ba a yarda ba mutun ya dauko at-taura yace zai aiki da ita ba a yarda ba mutun ya dauko linjila yace zai aiki da ita ba a yarda ba mutun ya dauko zabura yace zai aiki da ita ba a yarda ba ka ce za ka ɗauko sufin musa ko sufin ibrahim ka karanta a matsayin abin da za ka ɗauka watan a shari'a duka wa'annan littafan baki ɗaya da muka ambata waton alƙur'ani ya kunshi gaba ɗaya abin da ke cikin su na hukuncin hukunci shi alƙur'ani shamil ne ya haɗa kowane littafi a duniya to yin imani da alƙur'ani wajibi ne idan mutum ya ƙareta alƙur'anin to kamar ya ƙareta dukkanin littafai ne baki ɗaya sannan kuma duk wanda ya ƙareta littafi ɗaya daga cikin littafan Allah to baya cikin masu imani Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa bima arsalna bihi rusulana da kuma abin da musu Allah muka saukar muka aiko manzanninmu da shi sabanin alƙur'ani akwai littafan da ba alƙur'ani ba kamar da Allah ya ce annabi Musa an bashi dai at-taura ko annabi Isa an bashi an bashi linjila wa na Dawuda zabura sannan kuma ga sufi Ibrahim ga sufi Musa dukkanin su wa'annan littafai ne al-kutubus samawiyya to wa bima arsalna bihi rusulana wa'ancan littafan da Allah ya saukar wa manzanni su ma duk sun kareta shi domin kareta Qur'ani kamar kareta dukkanin wa'ancan littafan ne baki daya idan mutum ya ce bai yarda alkur'ani ba ko da ya ce shi yana aiki da injila bebul ko to kamar ya karyata injilan ne baki daya domin ita kanta injila tana gaskata alkur'ani ne shi ya sanya mu musulmi muke da riba a rayuwa kuma duk kiristan da ya musulunta a duniya to zai samu lada guda biyu haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idan kirista ya musulunta a rayuwa to Allah zai bashi ladar bin annabi Isa da yayi da kuma aikin da ya da injilar da kuma ladar bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ce fa sawfa ya'lamuna ko da sannu za su sani za su gane waye Allah subhanahu wata'ala tuna sun karyata al-kutubus samawiyya da Allah ya saukar kuma abin da ya sanya Allah ya saukar da wa'annan littafan gaba daya saboda ya kasance hidayatan linnas dan shari'a ce da mutane al-qur'ani hudan ne ko to haka duk wani littafi da Allah ya saukar shari'a ne ke sanya idan mutum yana son ya shiryu a duniya to ba babba likita mafi girma wanda ya kamata ya kai kansa a yi masa magani bisa da ya daura alaƙa da alƙur'ani mai girma shi fa idan karin gumi alƙur'ani kana karantawa to za ka samu lafiyar rashin lafiya guda biyu za ka samu za ka warke daga al'amurad arruhiyya duk wani rashin lafiya da ya shafi ruhin mutum ya ga ci irin abin da ya shafi irin masu jinni da su makamantar wa'annan abubuwan duka a rashin lafiya ne ruhiyya to qur'ani shi ke warkar da su sannan kuma haka rashin al'amaradul jisidiyya to qur'ani ma yana yana maganin su ashe kaga alqur'ani magani ne kuma ga Allah ce wadu nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un Allah ce muna sabkarwa a cikin alqur'ani abin da yake waraka ce kamar shi alqur'anin gaba ɗaya karan kansa gaba ɗaya waraka ce da aka in kana bukatar ka samu shi ƙurari shi ke maganin rashin lafiya ta hasada yana maganin rashin lafiya na girman kai yana maganin rashin lafiya na abin da ya shafi alhaqit ita yana maganin wani rashin lafiya da ka sani a rayuwa idan ka ga mutum an karanta masa ƙur'ani bai warke ba to a duniya ba maganin da za a yi masa ya warke sai Allah ce fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani cewa ƙarshen ƙarshen ƙaryata da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan imamu sa'ad yake cewa fa hadha tahdidun shadidun wa wa'idun akid min ar-rabb min ar-rabb jalla jalaluhu jalla jalalihi li ha'ula'i al-mushrikeen yace wannan wannan wani alkawali ne tsoratarwa ne Allah yake wa su kafirai da kuma wani alkawalin azaba da duk wanda yake kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala to yau za su gane cewa ba sa da wayo shi ne sai Allah ce idil aghlalu fi a'naqihim Allah ce idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun Allah ce fa saufa ya'lamuna tasannu za su sani za su gano girman Allah subhanahu wataala su kuma su yarda cewa su yi ikirari cewa ba wanda ya cancanta da abauta ma da gaskiya sai Allah subhanahu wataala sai Allah ya faɗi lokacin da za su hararo wannan abun sai Allah ce idil aghlalu fi a'naqihim lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya zabbaniyawa suka sanya al-aghlal watan mari fi a'naqihim a wuyansu an daure hannayensu da wuyansu wato wani mari ne Allah ya sanya mala'iku suke amfani da shi wajen daure dan wuta Allah ya kare mu to Allah ya ce lokacin da aka sanya musu mari da ya daure hannayensu kuma ya gama da wuya sai ya ce wassalasilu yushabun da kuma abun da ya shafi waton sarkoki lokacin da aka daure su a cikin sarkoki sai Allah ya ce yushabuna ana cin su da karfin tsiya Allah ya kare an sanya musu mari daga hannayensu zawwa wuya duk an daure wasu kuma tun daga cile zawwa wuya an daure musu an daure su da mari ai musan mari ko asa ai ko irin makarancin nan muna allo to da ba da yake tun lokacin tun lokacin durwa da lan bata zo ba ke sakar dura tun bata zo ba to akwai tsari na na in mutum bai natsu ba a aka shi makarantar allo sai a daura mai mai akwai irin makarantun da a rama ma yanka aka zo hadda saboda ai alkur'ani ba a samun shi haka nan kamar kamar da ake samun bari masa a titi ai dole sai an wahala wallahi duk wanda daga ya samu qur'ani ya wahala a rama akwai makarantun nan da bai aka yi mutum hadda inda ya zama to bai zama kurum to akwai wasu zabbaniyawa da malin yake da shi wato sai ake a karya mutum sai ce kawai a kawo masa a karya masa kafa da gangan sai a kare su sai ce a dora shi a muka mai allo dole kai hadda ya dole mutum mai hadda to kakin ajima kuma kafin mutum ya tashi ya ya samu qur'ani da ikon Allah subhanahu wataala to Allah ya ce idil aghlalu fi a'naqihim a lokacin da aka sanya musu mari wato a cikin a cikin hannayensu da ya daure har wuyoyinsu sai Allah ya ce wasalasil ga kuma wasu sarƙoƙi ga wasu sarka Allah ya ce yushabuna ayyujarruna ana jan su da wa'annan sarkoki ja ake yi Allah ya kare mu shi yasa Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin a cikin alfarke cewa وأما من أوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت قارية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا سألت خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه دليل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الله بيتي وملائكه zabbaniyawa khuzuhu kama sa faghulluhu ku daure sa rannan fa dan wuta idan aka daure sa na rajin Allah kuhun gore sai yayi sassauci a duniya ya kaga da ake daure gore ko to idan aka je kiyama wanda za a tura wuta wai ba dan wuta ba zai shiga wuta bane haka saka ga hannayensa sake yana elegas yana takama a kafin ya shiga wuta sai Allah ya sa ai mai wata ukuba Allah ya ce malaiku khuzuhu ku kama sa faghulluhu ku daure sa sai ce summal jahima salluhu bayan kun daure su kun ku tsoma sa cikin wutar jahim sai ce thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu sannan kuma a cikin wata sarkanya mai zira'i tsawon zira'i ta saba'in metir saba'in Allah ce fasulu kuhu ku daure sa da shi ana jin sa shi Allah ke cewa wasalasilu yushabun da kuma wata sarka da ake jan an jahannama da ita Allah ya kare mu sai Allah ya ce to fil hamimi thumma fin nari yusjarun idan aka ja su kamar ka tambi Allah ina za a yi da su sai Allah ce fil hamimi a cikin wasu irin ruwa ne alma'ul baligh nihayat al-harara ruwan da suka kai matukar karshe wajen zafi ruwan da in aka auna da za a auna da temperature sai a gano cewa ba abin da zake ba wani zafi da ya wuce wannan zafin ko to Allah ce a cikin waɗannan ruwan za a dinga jan su ana kai su sai Allah ce summa fil nar sannan kuma a cikin a cikin wuta yusjaruna ake kunna hutar da su Allah ya kare mu za a tsoma su cikin wutar jahannama a cikin ruwa na jahannama ruwa masu tsananin zabi idan ka ji an ce alhamim malakarik Allah ya kare ka da alhamim musiba ce Allah ya kare mu da alhamimu wannan alhamimu Allah ya ce yusjaruna ay fil hamimi ana jan su ana yushabuna fil hamimi ana jayo su cikin wayannan ruwan zafi wato ruwan zafi ne wanda sun kai matuka wajen tsananin zafi sai Allah ce kuma summa fil nar bayan an sanya su a cikin wannan ruwan zafin sannan kuma fil nar a cikin wutar jahannama yusjaruna kuma Allah ya ce ake kunna wuta da su Allah ya kare su ne makamashin da ake kunna wuta da su a cikin a cikin jahannama duk wanda ya kuskura ne da gangancin zuwa jahannama Allah ya kare mu to shine abin da za a kunna da kasan idan kana son ka kunna wutar shayi zaka dauko kara ko ka hadaura saman wannan garwoshin ko ka kunna sai da tashi to ɗan wuta sune abin da ake kunna wuta da su Allah ya kare mu kuma Allah ya ce yusjaruna ba a dare da rana kamar abin bistimrari ne ko da yaushe da su ake kunna wuta da su sai mutum ya rarke kuma sai Allah ya sake halittarsa kuma a cigaba da masa azaba Allah ya kare mu irin wannan maganar Allah ya tsawo ya maimaita ta a cikin Rahman Allah ya ce wa hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha جهنم الذي يكذب بها المجرمون
yatufu bainaha يطوفون بينها وبين حميم آن Allah ya ce hadihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun wannan ba ita ce hutar jahannama wa'anda masu laifi suke karyatawa a duniya ana ta wa'azi cewa ku ji tsoron Allah ku bar kaza duk me yin kaza ba annabi ya ce huta ce mu ko masa sai mutun ya dage akan wannan abin da yake na sabo saboda gare yake kamar shafa labarin shuri ne sai Allah ce to wannan ita ce hutar da masu karyatawa suke karyatawa yatufuna bainaha wa baina ahmimin an Allah ce suna suna suna tsawabi suna kai kawo tsakanin hutar jahannama da kuma tsakanin ruwan zafin da ke da ko cikin jahannama Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu a suratul safat Allah ke cewa thumma inna lahum 'alayha la shawban thumma Allah ta thumma inna lahum 'alayha la shawban min hamim sannan fa su ɗan wuta Allah ya ce a karantar da mu dan mu nemi tsarin Allah ko akan wannan wutan sai ya ce thumma lahum 'alayha su ɗan wuta suna da akanta la shawban min hamim wani darwas wani su kofina da aka aje na wutar jahannama na ruwa da ake tsumbula su ake ba su suna sha sai ta tumma inna marji'ahum la ila aljahim sannan kuma bayan an sayar da su da wannan ruwan zafi Allah ce kuma karshen al'amarin su jahannama ne Allah ya kare mu a waqi'a Allah ce wa ashabu shimali fi
Thank you.
وظل لا بارد إنهم كانوا مم. وكانوا ي- وكانوا يصرون على وكانوا يقولون أو آباء قل إن الأولين لمجموعون ثم إنكم أيها الضالون إنهم أيها الضالون المكذبون لآكلون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون فمالئون منها البطون فشاربون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب فشاربون شرب الهيم هذا هذا نزلهم يوم الدين Allah ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal Allah ya ce wai ƴan wuta ma'abuta shiga wuta wa ya sanar da kai irin tashin hankali da musibu da suke ciki sai Allah ya ce fi samumin wa hamim suna cikin wani iska ne da yake kwarago musu da zafi sai Allah ya ce wa hamim kuma ga ruwan zafi wa zillin min yahmum da kuma ta kuna wadda take kunarwa Allah ce labari wala kare ba fa sanyi a cikin wannan kunar wala karim kuma ba wata ni'ima da mutum zai more a ciki Allah ce innahum kanu qabla zalika mutrafi sun kasance kafin zawa kiyama a duniya Allah ya ce mutrafi na suna cikin jin dadi mun ba su dukiya mun ba su mulki mun ba su karatu amma duka wannan bai sanya suka bi Allah subhanahu wataala ba wa kanu yusirruna ala al-khins azim su kasance suna tafiya suna rayuwa akan sabo mai girman gaske wa kanu yaquluna sun kasance suna fada a iza mitna yanzu shin idan muka mutu wa kunna turaban muka zamanto turdaya wa izaman da kuma kasa a inna lamab'uthun yanzu wai Allah zai tada mu ai mana hisabi bayan mutun ya narke ya zan kasa Allah zai tada su ai mai hisabi awa aba'una al-awwalun yanzu hadda uwayenmu kakanninmu na farin salatu kulka ce innal awwalina wal akhirin mutanen farko da fa mutanen karshe la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah zai tara su a wani lokacin da Allah ya tara da na wani ili sananne sai ta thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun sanidin ku ku awal suke batattu masu ƙaryata ayoyin Allah la'akiluna min shajarin min zaqum za ku ci abinci daga wata itaciya daga zaqum mafi mafi munin abinci mafi ɗan abinci a wutar jahannama sai Allah ce famali'una min halbutun kuma Allah zai cika musu cikkunan su da wannan abincin sai Allah ce fasharibuna alaihi min alhamim bayan an ba su ta itaciyar zaƙo musunci to kuma Allah ce za su sha ruwa daga ruwa masu zafi sai Allah ce fasharibuna shurbal him kuma in za su sha za su sha ne da kasar raƙumi yana jin kishin ruwa yana shan ruwa haka za su sha ruwa sai Allah ya ce da su haza nuzluhum yawmaddin wannan fa shine masokin su a ranar tashin alkiyama Allah ya kare mu jama'a wannan a cikin wutar ba wani abu mai dadi a dukkan Allah ya ce inna shajaratis inna shajaratan zakum ta'amul azim mm, kalmuhli yawi fil butun kawai hamim mm.
خذوه فاقتلوه إلى سواء الجحيم
thumma ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم
inna hadha إن هذا ما كنتم به تمترون Allah ya ce inna shajaratar zaƙun ta'amun afim ubangi yake cewa lalle tabbas itaciyar zaƙun wani abinci ne na ƙaya da ake ɗokowa daga wannan itaciyar ake haɗa ma ɗan wuta da shi a matsayin abinci Allah ya ce ta'amun abinci ne azim mummunan abinci lalan abinci sai Allah ke cewa kalmuhil yaghli fil butun kamar dalma ce take narka a cikin zukata ka ghailil hamim yadda ka san ka dora ruwan zafi a saman sharbon ko kuma a saman gas ka kunna suna tafasa kwano na makarniya haka suke yi sai Allah ya ce da mala'iku khuzuhu ku kama sa fa'taluhu ila sawa'il jahim ku je da shi zuwa gidan jahim Allah ya kare mu thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil jahim sannan kuma ku dora ko min azabil hamim ne min azabil jahim ku do- ku zubo a a karan kan a- a- abin nan daga saman kansa azaba ta ta jahim Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa mala'iku ku faɗa masa zuk dandana innaka antal azizul karim kai ne mai ga mai buwaya kana ganin kai ne wani abu a duniya kai ne da kaza kuke da majorite shi yasa kuka yi abin da kuka ga dama kuka zalunci wanda kuke so kuka ci haƙƙin wanda kuke so kana ganin kai ne wani Allah ce innaka antal azizul karim kuma kana ganin mutum ne mai darajar sai Allah ce inna hadha ma kuntum bihi tamtarun wannan fa sakamakon abin da kuka aikata ne a duniya Allah ya kare mu ya tabbata a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa yushiqu Allah sahaba sahabatan li ahli an-nar sawa'an sawa'un mudlima Allah subhanahu wa ta'ala zai watan yunshi zai kirkira wani girgije wa ‘yan wuta a cikin wutar jahannama Allah zai girgi zai kera wa ‘yan wuta wani girgije wanda yake baki kuma cike da duhu wa yi sai Allah ya sa mala'iku su ce da su ya ahlan nar ya ku ‘yan wuta ayyu shay'in tatlibun wani abu kuke fata mi kuke so Allah ya muku fayazkuruna biha sahabat duniya sai su tana cewa ashe girgije a duniya in yazo yana yana yin ruwa kuma yana samkar da sanyi ko sai cewa Allah nas'al bar bi bardi sharab ya Allah kuna son irin yadda ake mana dai duniya ana yin ruwa muna jin sanyi gari ya dauki ni'ima da kanshi haka muna son a jahannamin Allah mu ma ayi mana ruwa to sai Allah ya ce da mala'iku girgijen ya sako da ruwa fatam turuhumul aghlal tazidu fi aghlalihim sai Allah ya ƙara ayi musu ruwan mari akan marin da suke a kansa a ciki wasalasil tazidu fi salasilihim sannan kuma yagon da aka daure su kuma sai Allah ya sa a ƙara musu wasu yagwai wa jamran yalhabun nara alaihim da kuma wani garwoshi wanda yake tada belar huta a ciki Allah ya kare mu wannan fara rayuwar duk wanda bai bi karantarwar annabi Muhammad bane duk wanda ya rike wata hanya ba ta manzon Allah ba da rantsi da Allah in dai ya mutu yana shirka to nan ne ko masa Allah ya kare mu Allah ya kare mu sai Allah yake cewa summa qila lahum ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله qalu dhallu anna قالوا الله الكافرين Allah ya ce sun maƙila lahum sannan za a ce da su aina ma kuntum tushrikun min dunillah ina ababen da kuka kasance kuna hada Allah da su koma bayan Allah a duniya ina malaman da kuka rika a matsayin ababen bauta ina abin da ya raba ku da Allah subhanahu wataala abin da kuka bauta ma na gumaka da makamantansu koma bayan Allah qalu sasce dallu anna ghabu ai ban bugan su ba walam yahduru kuma basu ma halarta ba walau walau hadaru lam yanfa'u koda ko sun halarta to ba za su yi wani wani amfani ba wani abu da za su kara mu da shi a duniya jama'a mun fahimta Allah ya kare mu ɗan wuta bane ba Allah zai sa mala'iku su tambaye su ina abun da kuke bautawa a duniya wanda ba Allah ba sai ce dallu qalu dallu anna su ce sun bace muna ba sa iya kamo na wani agaji da wata gudunmuwa ko da ko mun gansu ba abin da za su iya yi a wannan rayuwa sai su cewa sai su yi in kaji ce ballam na kuna da'u min kablu mun kasance mu ba ma kiran min kablu shai'a ba ma kiran wani abu koma bayan Allah nan suna suna suna inkarin cewa ai a duniya mu ba mu kare da cewa za a yi tashin kiyama bane kawai dai kaddara ce ta riga fata mun samu dai mun bi wani abu ne dai an batar da mu ne ba ai muna karatun yadda kamata ba ba mu fahimci yadda al'amarin yake ba sai Allah ce kazalika yudhillullahu al-kafiri kamar dai haka ne Allah yake kaddara wa kafiri wanda bai da rabo a kiyama sai ya bace a duniya ya kasa bin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ذلكم بما كنتم تفرعون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفرحون Allah ce zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaq wa bima kuntum tam tamrahun mala'iku za su ce da su zalikum bima kuntum tafrahun wannan fa sakamakon abin da kasance kuna jin dadin sa ne a rayuwa ta duniya kuna jin dadin sa a rayuwa ta ta duniya kuna jin farin ciki ba ku bi Allah subhanahu wata'ala ba mutum na cikin jin daɗi yana ganin kamar rayuwar nan za ta tabbata a kansa zai samu shekaru ya bi abin da yake son ransa to in ya je kiyama kuma sai ya gamu abin da baya so dama suna ci ta rayuwa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so ko to sai ya haɗu da abin da baya so a duniya sun yi abin da suke so na bautar wani wanda ba Allah ba to idan suka je alkiyama kuma sai yadda Allah ya yi da su jama'a mun fahimta ke sa wallahi kada ka kuskura wani ya ruɗe ka ya raba ka da tafarkin annabi Muhammad duk abin da za ka yi duk wuya duk jin daɗin rayuwa yi ƙoƙari ka rike manhajin shugaban halitta da wannan manhajin ne ake samu a tsira gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin ba wanda zai ƙetare sirati ba ce sai Allah ya masa tambaya kuma siratin nan fa da muke ji ana ta faɗa sirati yana kan jahannama ne domin Allah subhanahu wata'ala idan ya zo za a fara hisabi lokacin da mutane suka shiga cikin wani hali na haƙulahi annabin Allah ce za su je wajen annabi Adam su ce ya kai Adamu kai ne uban mutane kai ne wanda Allah ya halitta da da hannayensa kaga irin yanayin da al'umma take ciki tashin hankali yayi muna yawa ka je wajen Allah ka roƙa mana Allah ya fara hisabi mu ko wuta ce dai a kai mu wutar da da wannan tsiwar da ake ciki annabi adam ya ce ka ni ina jin tsoron haɗuwa ta da Allah subhanahu wataala saboda Allah aljanna fa ya sa ni aka bani komi Allah ya ce kada in ci itaciya kuma na ja na ci na ja jiki na ci wannan itaciyar ya ce yana jin tsoron haɗuwarsa da Allah subhanahu wataala dan Allah malam jabir in har annabi Allah annabi Adam zai ji tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wataala da ni da ku da mu Allah ko mu muke tsammani annabin Allah fa yana da garanti gaban Allah garanti gare sa cewa zai wanye lafiya amma kuma saboda tashi firgicin tashin kiyama yana jin tsoron haduwar shi da Allah subhanahu wataala yace idhabu ila ghairi ku je wajen wani na su ce wajen wa za mu je ku je wajen annabin Allah annabi Nuhu mutane su wajen annabin Allah annabi Nuh ce ya Nuh kai ne farkon manzani kai ne kai kaza kai ne kai kaza ka roƙa mana Allah ya ce ina ni da na roƙo Allah ya halakar da al'umma ce ba zan iya ba ku je wajen wani na wajen wa za mu je ku je wajen annabi Ibrahim a zo wajen annabi Ibrahim ya ce shi ma ba zai iya ba duniya ya yi ƙarya guda guda uku ba zai iya ba ba zai iya ba ƙarya uku ya yi ba zai iya ba ce ku je wajen wani na wa za mu je ce ku je wajen annabi Musa ku tare su zo wajen annabi Musa ya ce shi ma ba zai iya ba waje wajen annabi isa a zo wajen annabi sace ina ainihin haduwata da Allah yana tsauna ni da aka rika abin bauta ni da mahaifiyata ni da aka rika abin bauta a ni da mahaifiyata ya ce ku je wajen wani na sai su ce wata su ce wajen wa za mu je ce ku je wajen shugaban halitta annabi muhammad sai al'umma su zo wajen shugaban halitta annabi muhammad annabin Allah ka je wajen Allah ka ji bukatar mu sai manzo Allah ya ce ana laha ana laha ni na cancanta da ita ni na cancanta da ita sai manzo Allah ya mike ya je ya tarar da Allah subhanahu wataala a al'arshin sa manzo Allah ce zan zo da dora goshi na a ƙasa nawa Allah sajada na yaba Allah da sunayen da duk duniya ba makhluki da ya taba yaban Allah da waɗannan sunaye sai Allah ya ce min ya Muhammad saltubuta annabin Allah da kanka duk abin da kake bukata tambaya an baka sai manzo Allah ce wa Allah hisabi al'ummata al'ummata to lokacin ne Allah zai zo waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ya zo da mala'iku ana zuwa annabi ce a hadisin Imam Tirmidhi a hadisin Imam Ahmad za a zo za a zo da da jahannama mala'iku na rike da jahannama da linzali guda dubu saba'in linzali gimshiki guda dubu saba'in za a zo da ita tana tana fushi tana tafasa lokacin idan aka zo manzon Allah ce ba wani annabi a duniya ko wani manzo a duniya da zai iya tsayawa da kafafunsa kafan mutum ba zai iya dokar sa ba duk wata makhluki wani makhluki a duniya sai ya gohana wa Allah subhanahu wataala to lokacin sai Allah ya sanya shirfi da sirati saman jahannama domin sirati wata gada ce a jahannama ita jahannama tana kasa to siratin yana gau yana sama gare ta to lokacin ne kuma sai Allah ya fara wani da'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama sai a kama auni na adalci wa ranar tashin kiyama to lokacin ne za a fara za a fara hisabi Allah ya datar da mu Allah ya samu wanye lafiya shi ne Allah yake cewa da su zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard wannan ba dalilin irin abin da kuka yi na jin daɗi na kaucewa da'awar Allah kuna ta jin daɗi don Allah ya baka wani abu a rayuwa ko mulki ko kuɗi ko karatu ko ƙarfi ko dubara da makamancin wannan sai ka yi amfani da wannan wajen saɓon Allah subhanahu wa ta'ala ka halaka kasan akwai wani na amfani da mulkinsa wajen ya sami Allah akwai wanda yake amfani da kudi sa wajen wasaɓin Allah akwai wani kuma karatu gare shi ma banza wani karatu fa addini alƙur'ani fa gare sa amma kuma zai yi amfani da karatun a wajen sabon Allah Allah ya kare mu wani kawai karfi Allah ya basa sai amfani da karfin wajen sabon Allah to sai mala'iku sai da su ai wannan abinda Allah ya baku a duniya kuka more shi kuka sa'a ma Allah da wannan ni'imar to ga abin da gari ya waya da ku wabe ma kuntum tamrahun kuma game da abin da kasance wato kuna kuna kauda kai kuna kuna kuna rena han kuna rena wa mutane da hankali sannan kuma kuna girman kai kuma kun kare na shari'ar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce da su idkhulu abwaaba jahannam bi'sa masri Allah ya ce udkhulu abwaaba jahannam sai Allah ya sa mala'iku da su ku shiga ƙofofin jahannama Allah ya kare mu khalidina fiha nan ne musibar take wallahi la hawla wala quwwata illa billah kalmar khalidina a jahannama musiba ce idan baka ji Allah ya ce khalidina fiha mutun ya tabbata asalan wa abada har abada yana ciki kuma ba abin da zai fitar da shi wallahi Allah ya ce khalidina fiha to musiba ce to Allah zai ce da su ku shiga ƙofofin jahannama khalidina fiha kuna masu tabbatuwa a ciki sai Allah ya ce fa bi'sa masawal mutakabbiri fir da makomar masu girman kai a ce mutun ya zo yayin rayuwa a duniya ya mutu ya je kiyama Allah ya kisa jahannama Allah ya kare ai sakamakon abin da ke kai mutun jahannama shine girman kai wa Allah subhanahu wataala a hijir Allah ce laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksun ita jahannama ko kofofi guda uku gare ta jahannama na da kofa guda bakwai kofofin jahannama Allah ya sa an yi su jahannama kofa guda bakwai ke gare ta sannan kuma girman kofar ita jahannaman la haula wala quwwata illa billah kamar a ba mutum abun hawa lafiyayye ya tafiyar kwana uku bai tsaya ba shine fadin girman jikohar jahannama to jama'a wani ita jahannama muke ce jahannama malum suka ce annar hiyal hiyal maqarru alladhi a'addahu Allah ta'ala liman asahu wa kafara bihi subhana abinda ake cewa jahannama shine wani matabbaci wani gida ne wata wani wani batiman ne da Allah ya tanada shi wa duk wanda ya saba masa a duniya kuma ya kafurce game da bin Allah subhanahu wataala gida ne wanda Allah ya tanada sa ya shimfida sa ya hore sa wa duk bawan da yayi sahaban Allah a duniya sannan kuma ya kafurce wa Allah subhanahu wataala kuma jahannaman nan fa tsanani akwai zafi a cikin ta jahannam musiba ce a ba da Allah ya kara masa yarda wata rana ya taba ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ishtakatin nar ila ila rabbiha wata rana wuta ta kawo karar ta kawo karar kanta wajen ubangijinta wutar jahannama ta taso ta zo wajen Allah subhanahu wataala tace ya Allah na kawo karar kaina da kaina tace ya rab ya ubangiji akala ba'adi ba'ada sashe na yana cin sashe Allah sashe na yana cin sashe Allah ina bukatar a tausaya min fa'adina laha bi nafsaini sai Allah ya yawa huta umarni da ta dinga numfashi so bi a shekara inji manzon Allah sai Allah ya hore wa huta ta dinga numfashi tana sheda so biyu da shekara manzara ya cewa nafsin fi shita'i wa nafsi fi saifi wani lokaci a zafi tana numfashi guda kuma a sanyi tana numfashi guda sai annabin Allah ya ce idan ka ji ana tsananin zafi to numfashi jahannama ne idan ka ji gari ya canza kalar zafi ya ɗaure ko ina ka kunna kilim ka ji bai badawa da kyau har wutan nefar ma ta kasa tsayawa da kanta annabin Allah ya ce jahannama ce take numfasawa asan akwai lokacin da in jahannama ta nimfasa da race da Allah ne ba ba ta iya dokarta ita kanta kukirkita daga kawai an ɗauke wutar ka rasa niyyar dalili saboda wa'annan na'urar ba ta iya dokar musibar jahannama na'urar ba ta iyawa ba za ta kuma numfashi da ɗaya shi ka dinga numfashi na na sanyi akwai wuraren idan jahannama ta nimfasa malam ta ga kankara ke sankowa musiba ce wallahi ai ba rahama ba ce azaba ce kankara ke dinga sabkowa kankara inda za ka iske mutum kawai jinin mutum ya tsaya kam baya saboda tsabar sanyi to wannan musiba ce sannan kuma jahannama ba to akwai tsawon a tana da tu wai ba haske a cikin jahannama kake tsammanin a cikin jahannama akwai lantarki akwai haske da ake haskawa in jahannama da shi hadisi ya tabbata daga annabi muhammad hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa uqi da alal nari alfa sanatin Allah da ya halicci wuta sai ya hore wa mala'iku shekara dubu alfa sana shekara dubu Allah ya ce wa mala'iku ku hura wutar jahannama malam mala'iku ba mala'ika mala'iku suka zauna suna hura hutar jahannama tsawon shekara dubu hatta ihmarat annabi Allah sai da aka wayi gari jahannama ta zama jajawo summa uqila alaiha alf sana sai Allah yace ba ta yi masa ba a hura ta shekara dubu har yanzu suka shake shekara dubu suna hura jahannama annabin Allah annabin Allah yace Allah yace ba ta yi ba bayan ta zama fara akai shekara dubu ana hura ta sai ta waye gari jahannama fara ce tas sai Allah ya ce mala'iku a sake aiki shekara dubu a ƙara hura ta suka zauna suka hura ta shekara dubu manzo Allah ya ce har ta isu waddat sai da aka waye gari jahannama ta zan baka kirin sai ce fahiyar sauda kakai tsammanin akwai haske a cikin jahannama manzo Allah ya ce fahiyar sauda ita jahannama baka kirin ce kallailil muzlim kamar dare wanda yake da duhu Allah ya kare kuma jahannama akwai fadi akwai girma a kanta wata ranar hadisin abu hurairah har yau Allah ya kara masa yarda manzon Allah yana zaune shi da sahabbansa in ji abu hore ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan sami'a wajibatan ya ce wata muna zaune mu da manzon Allah da sahabbai kawai sai muka ji wani ƙara mai tada hankali faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ga hankali mu ya tashi sai ya tambaye mu ya ce tadruna ma hada kun san me ya faru kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabin Allah ba mu da ilimi akan wannan Allah da masu da sani sai annabin Allah ke cewa hajrun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifa fa huwa fa huwa yahwi bin nari al'ana hatta intaha ila qa'riha manzo Allah ce wani dutse ne Allah ya sa aka jefa a cikin jahannama tsawon shekara ɗaya bayan ɗaya shekara saba'in yana tafiya manzo Allah ce yau ne shekara saba'in ta ce kai shi zo ƙarshen jahannama dutse aka jeho daga kofar jahannama aka bude ta aka zuro dutse annabi Allah ce shekara saba'in yana gudu yana tafiya cikin jahannama yau ya zo ƙarshen jahannama kuma wallahi sai Allah ya cika ta kaf da sai da ya rantsuwa yace la amla anna jahannama minan nasi minal jinnati wan nasi ajma'in yace na rantsi da Allah sai na cika jahannama da mutane da aljannu baki dai Allah ya kare mu to su ɗan wuta ya so shiga wuta ya suke al-imamu tirmizi da al-imamu ahmad su fitar da hadisi ne daga annabi muhammad hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda manzon Allah yake cewa ga siffar ɗan wuta wanda aka tura cikin jahannama ga yadda zai kare annabin Allah ce ma baina manki bayyil kafir fin nari masirati thalas bi ayyamin lirakibi lirakibi musri tsakanin ibol ka fada ta dama la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرنا من النار ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسر ebolikin kafiri dan wuta inji manzon Allah kafa da sa ta dama da ta kafa da sa ta hauni tsakanin wannan kafadar annabin Allah ya ce kamar mutum ne a bashi abin hawa lafiyayye ya yi kwana uku yana tafiya bai tsaya ba wannan shi ne girman ɗan wuta a cikin jihannama Allah ya kare Allah ya kare ya ce wa zildu jildihi isnani wa arba'una zira'a kabirin fatar ɗan wuta in ji manzan Allah kabirin fatarsa tsawon metir arba'in da biyu fatar ɗan wuta kabirinta in ji manzan Allah ce metir arba'in da biyu metir arba'in da biyu fatar ɗan wuta ya ce wa birsu gumi su jabin uhudin hauren ɗan wuta haure na ɗan wuta wanda aka sanya jahannama annabin Allah ce kamar dutsen uhudu girman dutsen uhudu shine hauransa ba haure duk wanda ya je aikin hajji ya ga dutsen uhudu ya haikilo 70 da wani abu hauren dan wuta sai annabin Allah yake cewa wa fakhidhu mithlul bayda sannan kuma kafadarsa girmansa shi ma ya kai kafadus sun kai dutsen uhudu girma yace wa maq'aduhu ma baina من النار كما بين مكة والمدينة yace kuma mazaunin nan saduwawun dan wuta girman su kamar tsakanin Makka da Madina tsakanin Makka da Madina kilo 450 ne jama'a tsakanin Makka da Madina kilo 450 to Allah zai kara masa girma sai da mazaunin nan sa za su kai abin awon tsawon kilo 450 wannan faɗin wutan Allah ya kare shi sa annabin Allah annabi Muhammad a kullum roƙon Allah yake Allah ya kare shi da jahannama dan Allah idan mutum ya zo kiyama ya waye a wannan wurin ya kake tsammani kuma fa duk da girman fatar ɗan wuta duk da girman fatar ɗan wuta a shaksi wanda sai Allah ya sa an canza masa fata so 77 duk sai wanda guda fatar nan kilo a metar 42 yana konewa Allah yana canza masa kullama nadijat juluduhum baddalnahu juludan ghayraha liyadhuqul azab inji Allah duk lokacin da fatar ta kone sai Allah ya ce sai mu canza masa wasu fatu don mu ji daɗi musu azaba Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala watan yake cewa a wannan ayar udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ku shiga kofofin jahannama kuna masu tabbatuwa a cikin ta fa bi'sa maswal mutakabbirin dir da makomar wanda ya kasance mai girman kai ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa wannan wutar ta duniya baki daya da muke amfani da ita tsakanin neba da gas da sharban da wacece annabin Allah ya ce garwoshi ɗaya ne Allah ya sanya mala'ika ya ɗauko garwoshi guda ɗaya aka raba shi gida saba'in aka ɗauki wannan garwoshin aka sanya cikin ruwa ɗaya cikin saba'in kin ko wannan hayakin da ya tazo shi ne wutar da ake amfani da ita a duniya fitar da ake amfani da ita duniya kenan Allah ka kare mu da jahannama Allah ka kare mu da jahannama araba sai Allah ya ce aya ta karshe inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'luhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un Allah ya ce fasbir inna wa'dallahi haqqun فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وبي سبحانه وتعالى يا داوين للاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله تصبر يا كي النبي الله كي همني akan karyatawa da mutanenka suka yi maka abin akwai zafi in ji Allah amma kai haƙuri kai haƙuri haƙuri mun faɗa muka ce haƙuri guda uku ne kashi uku ne in ji malumai haƙuri wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala haƙuri a wajen barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala kuma haƙuri a kan jarabawa ta ta rayuwa Allah ce inna wa'adallahi haq alkawalin Allah gaskiya ne to miye alkawalin Allah shi ne Allah zai azabtar da duk wanda ya ƙareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙareta annabin Allah idan aka je alkiyama Allah zai azabtar da shi kuma azabar a cikin wutar jahannama za a yi masa Allah ya kare Allah ce inna wa'adallahi haq ba shakka tabbas Allah ce alkawalin Allah gaskiya ne ko mutum ya ƙaryata a duniya to idan ya je alkiyama dole zai ga uwar bare kuma dole zai yarda kuma wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ba wanda zai shiga jahannama face sai ya faɗa ma Allah cewa Allah laifi na ya cancanta a kai jahannama Allah ka kai adalci ba wanda za a kai jahannama ba ce sai ya haida cewa shi mai laifi ne ya dace da shiga wutar kuma Allah ya yi masa adalci da kashi jahannama wallahi wannan ake ta karanta da mu ba cewa mu yi hankali da wannan wutar amma ba wani kawai shi wutar ita yake neman makarsa kawai wani fashi zai zo ya kware ke shi daga ce eh yayi da kabar shi da Allah a jere kiyamar mutum bai san kiyamar ba ce kai inda annabawan Allah suke ta kansu ina da ke farin hula annabin Allah ɗan gari a wurin masoyin Allah yana ta kansa balatana mutum ya zo yana ganin Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu wanye lafiya to Allah ce inna wa'adan Allahi haqqu ba shakka alkawalin Allah gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala yayi alkawalin zai azabtar da su kuma Allah yayi alkawalin zai taimake ka abu guda ne kawai kai hakuri wannan kuma ayar ta shafi duk mai da'awa in ji al'imam ibn ashir alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin sa'ad tahrir wa tanwir cewa duk mai da'awa to akwai bukatar siya zaman to mai haƙuri in za ka yi kira zuwa ga Allah ka karantar da mutane to dole sai ka yi haƙuri za a faɗa maka abin da zai bata maka da rai sai ka tuna cewa wanda ya fi ka daraja da kima da mutunci a wajen Allah an faɗa masa biya abin da aka faɗa maka miye ba faɗa wa manzan Allah ba an ce manzan Allah mahaukaci aka ce masa aljannu ke tare da shi suka ce wa manzan Allah buka ne suka ce masa mawaƙi ne ba irin walaƙancin da ba aiwa manzan Allah da sahabbai ba ai wannan dalilin ne ya sanya annabin Allah ya ce sahabbai su bar garin maka su je habasha saboda akwai sarki adadi a wannan wurin a ƙarshe kuma suka ƙare a garin madina saboda a makkan an azabtar da su to kai waye ba za a azabtar da kai ba kuma wallahi in ka shiga fagen da'awa ko kace za ka yi kira zuwa ga Allah ko za ka riƙe Allah to Allah zai jarrabe ka ita kullun jarabawan Allah tana karewa ne akan masu imani wanda bai da imanin Allah bai damu da shi ba saboda damun shi karan kansa abincin wuta ne ya riga ya danna wutar to me za a yi da shi kuma ka dinga roƙon Allah tsari kare ka da sharrin shi dan kaga iblis kullun inda ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir a kullun shi dan da'awa yake a kullun shi dan cikin wa'azi yake ba ra ba dare ba rana shi dan karantarwa yake yi majalisun shidan suna nan suna ta ci kasuwannin shidan suna ta yi da cikin akwai shidanun aljannu akwai shidanun mutane wallahi akwai wanda mutum ne amma in ya zo hurin in shidan ya biyo ya gansa a zaune sai ya ce wannan ba mu bukata sai mun zauna akwai irin wallahi akwai mutanen da suka zo a wuri to shidan karan kansa shi kansa tsoron wurin yake saboda ya san da cewa akwai ubansa a wannan wurin Allah ya kare to Allah ya ce inna wa'dallahi haqq ba shakka alkawlin Allah gaskiya ne sai Allah ce fa in ma nuriyannaka ba'da alladhi na'udna idhum musu Allah in mun ga dama to za mu nuna maka irin abin da musu Allah muka tanada musu na azaba in Allah ya ga dama Allah zai nuna wa annabi abinda Allah ya tanada wa kafirai nan na azaba dan annabi ya samu kwanciyar hankali da sanyi idanu au na tawaffayen naka ko muka ga dama mu sai mu karɓi rayuwarka gabanin azabar ta sabka kuma bayan ka za mu azabtar da su sai Allah ce fa ilaina yurja'un karshen dai al'amarin jama'a baki daya da masu imanin da kafiran gaba dai wajen Allah za a koma ba wanda zai lacci game da zuwa wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce fa ilaina yurja'un su da suka saba ma Allah wallahi za su zo wajen Allah subhanahu wataala shi ya sanya ‘yan uwa idan ka ga mutum ya bandare daga hanyar Allah ta yashi addu'a kuma roƙi Allah ya kare ke kanka ka roƙi Allah ya kare ka ba wanda ya isa kanshi a rayuwa babu shi ba wanda ya isa kansa a rayuwa roƙon Allah dai ka sa ka mutu da imani duk abin da za a yi dai ka roƙi Allah ya sa dai ƙarshen ka mutuwa da imani dai don wallahi idan mutum ya kuskura ya tafi ba da imani ba ko sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala yi Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya ya kuma gafarta mana kurakuran mu ya sanya abinda muka faɗa da dinin gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu da wannan azaba da muka karanta na jahannama ya Allah kanka sa jahannama ba ta da rabuwa kan mu ya Allah ka sanya jahannam ba ta da rabo a kanmu ya Allah ba ma iya dokar azabarka ya Allah ka san ba ma iya wa Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ka tsare mu na zuriyar mu baki daya ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a zuriyar mu ka sanya albarka a karatun mu ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya ya Allah muna addu'a ta alkhairi ga wanda ya gina wannan masallaci na Darul Hadith Allah muna tawassuli da azumin da muka yi da karatun alkur'ani da muke yi da salloli da muke yi ya Allah muna tawassuli da su baki daya Allah ka kai masa lada a cikin kabarin sa Allah ka sa da mu da shi gaba da mu wanye lafiya a gaban karanta shi alkiyama ya Allah ka sanya muna cikin ta tawagar annabi Muhammad a gaban karanta shi alkiyama ya zuriya su kula suka kula game da raye wannan masallacin Allah ka kula da su ya suka kula game da wannan masallacin Allah kula da su yana duk mai taimaka ma addinin ka a duk inda yake a duniya Allah ka taimake sa duk mai ka gudunmuwa a wannan addini ya Allah ka taimaka masa a rayuwa ya Allah da kudin sa ne da karatun sa ne da dubarin sa ne da mulkin sa Allah ka agaza masa wannan kasar ta mu Allah kara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya shugabannin mu Allah ka kara tusa musu jin tsoron ka a rayuwa wannan unguwar ta tsimi tanko tsamawa Allah ka kara mata albarka Allah ka kara mata albarka Allah ka kara mata albarka ya Allah ka samu wani lafiya ya Allah darul hadis tana bukatar agaji da gudunmuwarka ya Allah ka taimake mu akan abin da yake shine daidai a rayuwa kuma ka samu wani lafiya a ranar tashin alkiyama subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh